أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا هدوء وتا شمادة الآخرة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma shi ne ya dace da sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka ta suratul a suratu Ali Imran wanda yau shi ne darasi na biyar a cikin wannan sura ta mai albarka a idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta goma sha takwas fadin Allah madaukin sarki shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim wanda yau za mu tashi akan faɗin sa inna dina inda Allah islam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا لهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Allah madaukin sarki yake cewa inna dina inda Allah islam lalle addini karɓaɓɓe amintaccen addini yardaji a gurin Allah shine al-islamu ay addinul mardi as-sahih inda Allah shine al-islam kamar yadda Allah ce wa raditu lakumul islama dina na yarda muku da addinin musulunci shine addini karbabbe wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin inna ad-din 'inda Allah al-islam lalle addini wanda Allah ya yarda da shi karbabban addini amintaccen addini shine al-islam الإسلام إنكم شيني شهادة أن لا إله إلا الله كشيدا باب أبن بوتا واد تنشنتا في الله وأن محمد رسول الله كما النبي محمد من زن الله لي والإقرار بما جاء به من عند الله تعالى كي إقراري كتبت دا أبن من زن الله يقول الشيء للي دا الله لي wannan shine addinin da Allah shar'anta ya ce abin shi kuma shi ne ya turo manzanni don shi kuma shi ne dukkan waliyan Allah bayin Allah na gari suke yi wa Allah biyayya a kansa Allah baya karban wani addini in dai da sunan addini ne in ba musulunci ba kenan duk wanda ya dace da addinin Allah to shi ne ya dace da addini na daidai shi ne addinin musulunci وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم wannan inna dina inda Allahin islam din shi ma yana da alaka da ayar da ta gabata da Allah ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim inna dina inda Allahin islam wai ma'ana Allah ya shaida da kansa ya tabbatar kuma ya bayyana cewa babu abun bautawa da cancanta da gaskiya in ba shi Allah ba da shi da mala'ikunsa sun shaida kuma ma'abuta ilimi ma sun shaida haka kuma sun shaida inna dina inda Allahin islam cewa babu addini amintacce yardaje a wurin Allah in ba addinin musulunci ba wa maktalafa allazina utul kitaba waɗanda aka ba wa littafi ba su yi saɓani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi ya zo musu bagayan bainahum sun yi wannan haka sun yi wannan sabani ne saboda zalunci a tsakaninsu da cutar juna a tsakaninsu wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah madaukin sarki ya kasance mai gaggawar hisabi ne ma'ana yi wa bayin Allah hisabi ranar tashi alkiyama ba abu ne mai wahala ba haka ce za a yi hisabi mutu a tsaye da shi za a yi mai hisabi kamar kamar kyakkyawa da ido ba kamar yadda za ka rufe idan ka buɗe an gama maka hisabi nan da nan an yi an gama kaga ba abu ne mai wahala a gurin Allah ba ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida halittan ku da tashin ku ai da kai komai ba a gurin Allah tabaraka wa ta'ala haka kuma yi muku hisabi zai zama cewa abu mai wahala ba da ni ne da kai yanzu an tara mana ko nerori aka taya mana iya adadin masallacin da sai mu sha wahala mu lissafa su amma Allah da ya halice mu kuma ya halice ayyukan mu ya halice mu ya halice ayyukan mu ai wannan ba zai masa wahala ba tabaraka ta'ala ina fata ana fahimta wa maktalafa alladhina utul kitaba wadanda aka ba wa littafi yahudu da nasara ba su sabani ba fi nabuwwati muhammadin sallallahu alaihi wasallama akan annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu ma'ana bayanin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu musamman yahudawa sai da suka ga sifar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi musu bayani a cikin at-taura sai suka kafirce masa sai suka ta sabani Imam Rabi'a yake cewa Annabi Musa alaihi salatu wassalam yayin da mutuwa ta zo masa ya kira mutane 70 daga cikin jama'arsa cikin manya-manyan malaman bani isra'ila ya musu alkawari ya mika musu taura ya sanya musu yushau ya ce gashi nan ya lura da ku yayin da aka samu karni ɗaya ya wuce karni na biyu ya wuce karni na uku ya wuce sai aka samu sabani a tsakanin su bani isra'ila da su ne dama wanda Allah ke cewa anan din Allah ya ba su littafi الذين أوتوا الكتاب كان من أبناء أولئك السبعين waɗanda aka ba wa littafi cikin 'ya'yan waɗannan mutane guda saba'in suke ta zubar da jini suke ta kashe junansu wannan ya kashe wannan wannan ya harbe wannan wa waka sharri wal ikhtilaf sharri ya faru tsakanin su da sabani wannan ya faru ne min ba'di ma ja'ahum al-ilm bit tawrat bayan ilimi ya zo musu ilimin a tawrat daga a tawrat din an ba su da can ba su yi sabanin ba sai bayan a tawrat ta zo musu an yi musu bayanin a tawrat bagayan bainahum sun yi wannan ne talaban lil mulki wal riyasa dan neman mulki da neman shugabanci fa sallallahu alaihim al jababira sai Allah madaukin sarki ya sanya wato manya manyan azzalumai su ne za su ainihin wato cutar da su kuma su zamanta su ne jagororin su Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair yake cewa wannan aya din ta sauka ne akan nasara Najran kiristoci kenan na Najran abinda ake nufi a nan shine wa maktalafa allazina utul kitaba ai wa maktalafa alladhina utul injila fi amri isakin wadanda aka ba wa injila dangane da al'amarin isa ba samu sabani ba a tsakaninsu suka rarraba zancensu sai bayan ilimi ya zo musu bi anna Allah ta'ala wahidun wa anna isa abduhu wa rasuluhu cewa Allah shi kadai ne kuma annabi isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne bayan sun ji wannan jawabi kawai shikenan sai suka fara yin sabani tsakanin su bagayen bainahum lil mu'adati wal mukhalafa saboda gaba da kiyayya da saba wa junan su amma Allah ce man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab lalle wanda ya kafir cewa ayoyin Allah to ana shaida masa cewa Allah bai gaggawa hisabi a nan abin da wannan aya take nufi shine cewa waɗanda ma suka yi sabani a tsakanin su cikin waɗanda aka bawa littafin cikin kafirai sun yi ne bayan hujja ta bayyana gare su sun yi ne bayan hujja ta bayyana gare su kenan sun yi sabani akan taurin kai ne ba akan jahilci ba da fatan yan uwa sun fahimta to sai Allah ce mai kuma فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم na'am فإن أسلموا فقد اهتدوا na'am وإن تولوا فإنما عليه عليك البلاغ والله بصير بالعباد fa in hajjuka idan har sun yi jayayya da kai kai Muhammadu fi dini wa tauhid sallallahu alaihi wa sallama har sai suka yi jayayya da kai akan addini da kuma tauhidi wannan ya faru ne saboda yahudu da nasara suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lasna ala ma sammaitana bihi ya Muhammad mu fa ba ma kan abin da ka ambace mu da shi ya kai Muhammadu mu muna kan addini abinda muke kai shine addini suka yi jayayya da annabi Muhammadu akan abin da ya kiraye su shine Allah ce fa in hajjuka in suka yi jayayya da kai akan da'awarka da kiran da kake musu zuwa ga tauhidi faqul kuma suka nuna cewa abin da suke kai shine daidai falko faqul ga ya musu aslamtu wajhiya lillah na mika wuya na ga Allah tabaraka wa ta'ala ai in qattu lillahi wa'dahu bi qalbi wa lisani na mika ainihin wato wuya na ga Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai da zuciyata da harshe na wa jami'i jawarihi da kuma dukkan gabbai na gaba daya a nan gurin an kiraye fuska ne da yace aslamtu wajhiya lillahi a saboda a jikin mutum gabar da tafi karanci shine fuska ai haka ne fuska ita tafi karanci shi yasa ake cewa na miƙa wuya ko na miƙa kaina ka miƙa wuya ai ba wuyan ka miƙa ba kai ka miƙa idan kai ya je ai gangan jiki ma zai ji to shi yasa ake aslamtu shiya bai ce bai ce bai ce aslamtu jasadiya ba an gane kenan a abbara bil wajhi li anna al wajha huwa yani akramu shay' fi jami'il a'dha fuska ita ta fi kowace karamci a cikin dukkan gaban dan adam idan fuska ta ne yau shi ke na duk gangan jiki ma kuma zai yi ina fata na fahimta aslamtu wajhi lillah na mi kawiya na ga Allah ko kuma na kyautata ibada ta aiki na ga Allah wa man ittaba'ani ni da waɗanda suka bi ni ai wa man ittaba'ani aslama kama aslamtu wanda suka bi ni suka yi musulunci kamar yadda na yi musulunci suka musulunta kamar yadda na musulunta wa kullin ladina utul kitaba wal ummiyina a nan gurin kaga yace ka gaya musu ni dai na mika wuya ga Allah in ku ba ku mika wuya ga Allah ba to ni na mika wuya ga Allah da kuma duk waɗanda kuke gani na dinnan a bayana shine wa manitta ba ni kamar yadda ce yake kul hadhihi sabili أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين dani da waɗanda suka bi ne wato wannan yana nuna cewa duk wanda ya bi manzon Allah to yana kan hanyar manzon Allah kenan a kiyama ma dai insha Allah ta'ala Allah zai tashe ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka bi manzon Allah ne in ka da annabi din sallallahu alaihi wa sallam Allah azurta mu da da shi fa qul lil ladina utul kitaba ga ya wadanda aka ba wa littafin nan wal ummiyina da sauran larabawa a aslamtum ku din ma kun mika wuya wannan istifham ne tambaya ne amma ma'anarsa amr ne a aslamtum kun mika wuya kamar tambaya ne amma abin da ake nufi ai aslimu وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا ku gaya waɗanda aka gaya waɗanda aka ba wa littafi da kuma sauran larabawa aslimu ku miƙa wuya kenan istifham ne amma ma'anahu amr kamar yadda can Allah ce fa hal antum muntahun ai ba tambaya ake ba ana nufin ai in tahu ne ku bari kenan fa in aslamu fa qad ihtadaw idan har sun miƙa wuya din to hakika kuwa sun shirya manzo Allah ya karanta wannan aya din sai ahlul kitabi suka ce aslamna mun ne kauya sai yahudawa suke gaya wa kirista a tashaduna anna isa kalimatullahi wa abduhu wa rasuluhu suka ce ai suka ce kai kuna shaidawa a isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bawan Allah bawan Allah kuma manzon Allah suka ce ma'adallah Allah kiyaye an ya kuna isa abdan Allah kiyaye annabi isa ya zama bawa sam sam to shine Allah ce wa inta wallau idan har in sun juya baya kaga anan kamar ba su miƙa wuya ba ke fa inna ma alaikal balagh babu abin da yake kanka sai isar da manzanci tablighur risala ke inna ma alaikal balagh ay inna ma alayka tablighur risala ka isar da manzanci wa laysa alaikal hidaya shiriya ba hannunka take da farka da mu wallahu basirul ibad lalle Allah yana ganin bayi ya san duk abin da suke aikatawa alimun biman yu'minu wa biman la yu'min Allah ya san wanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba malaman tafsiri ce cewa wannan aya din tana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda kiran ya faro tun daga farko tun daga ahlul kitabi ku miƙa wuya ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan an ce wa yahudu da nasara su miƙa wuya su bi Allah su bi manzon Allah to ai min babu aula a cewa musulmi ya bi Allah ya bi manzon Allah wato yana abin mamaki shi ba musulmi ba yana kan asali ne dama ya kamata duk wani musulmi a ce ai yana bin Allah yana bin manzon Allah to amma yanzu wa'azin gaba ɗaya ya kare bin Allah da manzon Allah su musulmi ne ake ta kwankwasawa ana ta maimaitawa ana ta jaddadawa ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi Allah ku bi manzon Allah wani yazo ya ce san ba zai yadda ba shi an kawo mai sabon addini ka duba abin mamaki ba ina jin ya kamata yan uwa su fahimta cewa ai asalin musulmi kam daman na kwarai ya kamata a ce yana bin Allah yana bin manzon Allah ko shi ne wannan stamfi na gari da zai nuna mutum cewa bawan Allah ne na gari to amma yanzu duk wa'azin da malamai suke ya kare ne akan su musulmin dai masu kallon gabar din dai sai a tafi ana cewa jama'a a da annabi jama'a ya riko da sunna wani ya ce ha shi ba ruwansa ba ahlus sunna bane ba to in baka zama ahlus sunna ba ka zama ahlul bid'ah kuwa to in baka bi sunna ba me zaka bi sai ka bi bid'a daman ɗayan biyu ne ko sunna ko bid'a babu hanya ta uku ko sunna ko bid'a ko sharan masallaci ko ta kasuwa ko ka ci abinci ko ku ka zauna da yunwa ko ka sha ruwa ko ka zauna da ishirwa ko ba ka bane ko kai sunna ko kai bid'a to kaga ashe gwanda ma kai sunna to Allah ya ce wa yahudu nasara ku bi Allah ku manzo Allah ku musulmi yanzu ba za ku ji kunya ba an ce ku bi manzo Allah ku ce ba za ku bi ba wani yazo ya kiyaye da gaba da mabiya manzon Allah ha ai kaga akwai abin tausayi kenan ko to haka Allah tabaraka ta'ala ya tsara al'amuransa kuma haka Allah ya wajabta mana ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in والرسول إن كنتم تؤمنون بالله تجبر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا كما أن الدين المرضي عند الله الإسلام فشيني الدين da aka yi manzo Allah ba shine musulunci gaskiya dan duk musuluncin da ba yi annabi biyayya ba ya zama musulunci wato mai tasgaro musulunci mai matsala babu ma musulunci inda ba ba annabi ba kaga abu an yi asara Allah lalace kenan kuma haka Allah ya ga dama yace manzo Allah karka damu fa in aslamu fa gare ta dau idan sun miƙa wuya sun bi ka sun shirya ku ba musulmi in kun miƙa wuya kun yi riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amuran ku kun zama shiryayyu wa in tawallau in ku aka juya baya aka ce ba za a bi annabi ba to zai aje abu wannan annabi wa inna ma alaikal balal ba abin da yake kanka sai dai kawai kai wa'azi ka isar da manzanci amma shari'a ma annaka take ba laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu basirun bil ibad lalle Allah yana kallon bayi duk abin da suke aikata kuma shi zai dauke hukunci da matakin da ya dace ga duk wanda ya fandare ya kidin Allah ya kidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun Allah kuma ba a tambayan sa dan me yasa ya aikata kaza ko dan me yasa yace ayi kaza a'a su bayi su ne za a tambaye su akan aikin da aka umarce su kuma ba su aikata ba to sai Allah ya ce mu إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بالحق ويقتلون نعم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين Allahu akbar na'am Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq lallai waɗanda suke kafircewa da ayoyin Allah kuma suke yajhaduna bi ayati llah suna musanta ayoyin Allah sune shine alqur'ani sune yahudu da nasara wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq suna kashe annabawa ba tare da hakki ba ba tare da dalili ba ba tare da hujja ba ba ma annabawa kadai ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas kuma suna kashe waɗanda suke umarni da adalci a cikin mutane a kira'ar hamza wa yuqatiluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas suna yaƙar waɗanda suke umarni da adalci da gaskiya a cikin mutane waɗannan mutanen ila fabashirhum bi azabin alim kai musu bishara ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da azaba mai raɗaɗi da azaba mai zafi azaba mai ciwo ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ai waɗannan ko shakka babu su ne waɗanda aikinsu suka rushe gabaki ɗaya fi duniya wal akhira a duniya da lahira duk aikin da suka ya zama rusasshe saboda sun kafirce wa Allah sun kafirce wa ayoyin Allah sun kashe annabawan Allah sun yaƙi bayin Allah masu kira akan addinin Allah sun kashe bayin Allah masu kira akan addinin Allah to tabbas aikin su ya riga ya rushe ya lalace shi yasa ma aka ce suna da azaba mai raɗaɗi ranar tashin alkiyama aikinsu ya ɓaci a duniya daman lalataccen aiki ne wal akhira a lahira ma lalatacce ne babu abin da za su samu wa ma lahum min nasirin kuma ba su da mai agaza musu kuma mai taimaka musu tunda aiki ya lalace a duniya kaga Allah bai karba ba idan ku Allah bai karba ba a lahira zai musu sakayya zai musu hisabi babu wannan aya din tana tsoratar da mu tana mana hani dangane da kada mu yi koyi da abin da banu isra'ila suka aikata wa annabawan Allah yayin da Allah saukar wa annabawa wahayi su ko bani isra'ila sai suka ɗauki hanyar gaba da kiyayya da kashe annabawan Allah da kuma kashe malamai ba ma annabawa kaɗai ba har malamai suke ta kashewa waɗanda suke tunatar da su suke ɗora su akan hanyar annabawa ɗin wanda suke umartar su da gaskiya sai suke kashe su to kaga wannan yana nuna mana ashe duk wanda ya bi wannan hanya to kamar ya bi hanyar da a a a a banu isra'ila ne suka bi wajen ainihin wato lalata addinin Allah da kuma cin mutuncin annabawan Allah da kuma halakar da su kamar yadda muka sani sun karkashe annabawa da yawa kuma Allah madaukin sarki bai kyale su ba ya sajjala tarihin su a cikin alkur'ani to a yanzu ya koyan uwana babu annabawa amma akwai al'ulama warasatul anbiya wanda Allah ce fa innal anbiya alam yarithu dinaran wala dirhama annaba basu basu basu basu bar gadan dinari ba basu bar gadan azurfa ba wannan aya din ba ba ba za ta zama mansukhiya ba ba za ta zama to kabaru kana labarin ta ya riga ya wuce ba a yanzu ma za ta yi aiki saboda akwai waɗanda suke ƙoƙarin yaƙar bayin Allah ko suka shirya su yaƙi bayin Allah ko suke kan mayaƙar bayan Allah din duk yahudawan duniya a yanzu alara aslim amurka shugabansu mai ɗaukar tutar su ita ce amerika ita ce ƙasar da ta sha ɗamara ta shirya ta kintsa cewa sai ta yaƙi addinin Allah sai ta kwantar da shi duk inda su ji ɗuriyarsa wannan alkawari ne da gare su amerika ingila faranshi da sauran ƙasashe da suke goyon bayan su kana nan kananan kasashe na arna su a shirye suke da yakar addini da kuma kashe dukkan inda addini yake da shauka inda addini yake da ƙarfi inda addini yake da fawa babu yadda za a yi amerika ta bar addinin allah yana motsawa yana juyawa a bayan ƙasa wallahi sai sun yi yadda za su yi su dan kwafe shi ko musulmin da suke cikin amerika wanda suke rayuwa yanzu babu yadda za su yi ne da su saboda su din a ka'idar ta kafirci akwai demokaradiyya ana akwai yancin a bar mutum ya addininsa amma ba wai don suna son addinin musulunci bane ba aka samu musulmi a amerika da ingila saboda in ka zo kana magana irin wannan yan barandan su cikin musulmai waɗanda suke karɓo kwangilar waɗanda suke masu goyon bayan yahudawa ne suke ya za a zo a ce mana amerika ba ta son addini alhali kuma akwai masallatan juma'a a amerika alhali akwai musulmi a amerika ai da amerika ba ta son addini da ba a samu musulmi ba a can wannan ko ba daidai bane ba wannan ko ba haka bane ba suna nan suna suna kulle-kulle da shirye-shirye yanzu yahudawa abin da suka ce za su yi wannan masallaci na baitul maqdis sun ce za su rushe shi gaba ɗaya za su kaɗe shi su rushe shi gaba ɗaya sannan za su gina ƙatuwar coci a wurin muna fatan Allah Ubangiji ya kaddara wannan rushewa da za su yi shine hanyar rushewarsu kuma shine hanyar karayar wulaƙanci ƙasƙanci ya ƙare wa musulmi a yanzu musamman falastinu yadda ake keta alfarmarsu ake kashe su ake ɓata su ba wai don wani wajen saboda kai suna da addini shugaban amerika shugaban yahudawa na duniya da tsarin kafirci na duniya obama ya yi tunanin je gina wasu wurare a can kasar palestine din inda isra'ila ta je ta rurushe zai je giggina a gyaggyara inda za a gyaggyara amma yahudawa nan sun hana shi tun daga nan muka gane cewa bakin su ɗaya ne daman muhallilun a siyasiyun al'alamiyun masu bin diddigi waɗanda suka san siyasar duniya kuma suka san alaƙar amerika da isra'ila sun ce wannan magana siyasa ce kawai ta irin ta obama don neman jan hankalin musulmi ya tsora su akan hanyarsa prime minister ɗinsu ya je aka nuna a hoto gashi nan wani ya je ya fito wai obama ma ko rako shi bai ba cewa ba shirya ba yanzu me aka yi mai isra'ila har da ta isa amerika ta ce ta yi abu ba za ta yi ba tun lokacin ariel sharon an yi magana akan cewa za a kai karar su amerika ya ce yau menene za ku yi amerika amerika ita ce uwar mu ita ne uban mu ita ne kakan mu duk abin da muke samu daga amerika ne kuje za ku je ku dawo ne ginin da mu yi muke masayar wannan zai yi ba to wannan bai isa ba duk inda addini kuma yake motsi sai sun kokarin sun shigar da yaƙi da shi yanzu akwai hanyar da suke bi suke yaƙar addini wannan hanya da suke cewa yaƙi da ta'addanci a tarihi sunan ta'adda a gurin su ne masu riko da addinin musulunci yan ta'adda a gurin su su ne masu ne riko da addinin musulunci duk wanda ya kama addinin musulunci ya rike gamgam yana bauta Allah kamar yadda Allah umarce shi to wannan dan ta'adda ne akwai kasashe da dama sun karbi wannan tsari na yaki da ta'addanci wasu kuma gaskiya da yawa ba su karba ba kama mu dai nan Najeriya an zo an karba sun kawo tallan tsarin yaki da ta'addancin kuma sun sa hannu manyan sun karba yanzu kawai abin da ya saura ɗabbakawa duk wanda aka ga mai tsananin addini ne in aka in gwamnati ta ga ya shige mata hanci shi ke nan kawai sai a shafa masa wannan fentin kawai sai a ce dan ta'adda ne da an shafa ma wannan fentin sai a naɗe ka sai a amerika da shi kenan a can za ku maka hukunci ko kotun najeriya ma ba za a ajiye ka ba sai a je a kai ka ita azabtar da kai ko su kashe ka ko kuma su maka ɗaure rai da rai shi kenan kuma yanzu duk wanda ya ga dama zai iya mashari haka kurin dama haka ce ta rubutu ai ai ba wai sauraron jawabin ka ake yi ba kawai rubuta za a ce a wannan ai dan alka'ida ne yana sharrin da za a ma kawai dama alika ma a ce dan alka'ida shikenan ana faɗa shi kenan zancen ka ya gari wai yanzu ake kawai duniya ta kasance tana rayuwa ne a hannun ashiraran mutane mabarnata azzalumai haka ake so idan ka ce za ka yi addini to wallahi za ka sha mamaki tashe musulmi suna cikin hali na abin tausayi shi yasa muna da bukata tsananin bukatar mu samu wato kyakkyawan jagoranci da shugabanci na gari wanda zai tsare mana wannan addini namu mun riga dai mun shigo kuma Allah ya sa an haife mu kuma mun girma kuma mun ce za mu yi addini to wasu kuma sun ce ba za a yi addinin nan ba misalai da yawa sun gabata a irin kasashe da aka da aka da aka aka kyakketa addini aka aka aka aka hana shi ci gaba to zai kasar Somaliya kasa ce ta musulmi addini ake masu kishin addini da ra'ayi amma wallahi sai da aka baza su yanzu yan Somaliya da kansu ke yakar kansu da kansu Amerika tana kallo kawai akwai jama'a da take yakar gwamnati akwai ahli sunna akwai sufiya akwai akwai akwai jama'atul islamiyya akwai harbi yaƙe yaƙe duk inda suka ga akwai shauka ta addini sai sun kawo wannan sai nuna ma Najeriya ai suna nan da shirin akwai tsarin a hada fada tsakanin yan kudu da arewa kuma yanzu din nan ana kan hanyar haka din a tada rikici a hada fada tsakanin yan kudu da arewa ana yin rikici kuma Amerika sai ta shigo da sojojinta shikenan ta san Najeriya dama akwai man fetur daman tun kwanaki sun ta nema a ba su break inda za su zo su kafe rundunonin sojojin su samu damar satar fetur da arzikin ƙasa daman su daman azzalumai ne duk inda ake rikici daman suna can sai su je su fake da wannan a yi ta ciyar da su da kudin kasar a ba su ruwa da ruwan kasar a ɗauki nauyin albashin su da kudin kasar a ɗauki nauyin bindigogin su har zakin za su kace gaba ɗaya da kudin kasar da suna suna kwantar da tarzoma kuma suna daɗa zubawa yanzu yan Niger Delta ɗin nan makaman da suke shi kowa ya yarda cewa wallahi ba a Najeriya suka samu makaman ba akwai wani da'ami khariji malam idan aka nuno su ko a hoto ne sai ka tsorita ko sojojin Najeriya ba su da shirin da yan Niger Delta suke da shi kuma 'yan Najeriya ne makamai suke da shi sosai da kayan yaƙi wanda in suka kafe su wallahi sojojin Najeriya ba su isa su mukawama su ba daga ina suke samu daga waje ake samu su saboda me saboda arna ne saboda arna ne to ana yin wannan ne don a samar da rikici a baza kasar a keta kasar ita Amerika daman tsinanniyar kasa ce daman tsinannen shugabanci ne kuma abin da yake gaban shi ne su tayar da rikici da raba kan al'umma wallahi duk wanda ka ga yana bin Amerika fa a duniya wallahi tsoron ta yake ji kun lura ta zama super power ne a dole yanzu ko ko abin nan kake duba ko kafafen watsa labarai kake duba inda za a ba da labarai duk inda aka ce Obama ya wani abu to sai an kawo shi shi kadai za a yi ta nunawa kawai wai ba wani shugaban kasa ne a duniya in ban da shi ba babu ne amma kowace tasha inda zaka bude sai ka ga hoton shi duk duniya kawai yau din nan in Obama zai yi tari sai an sani duk duniya to su ne super power din kenan amma super power akan zalunci da majalisar ɗinkin duniya duk a ƙarƙashin amerika take ba ta isa ta yi wani tsarin da bai dace da amerika ba ta isa ba ku fahimci wannan to allah madaukin sarki ya faɗa waɗanda suke kafircewa ayoyin allah kuma suke kafircewa manzannin allah sannan suke kashe suke kashe bayan allah to ai musu bishara da da azaba mai radadi da nan ko muke da jan kunne da da wannan ɗabi'a da aka fara ɗauka a nan Najeriya ta kashe bayan Allah malamai wannan aya ta dace da waɗannan cewa masu wannan aikin ƴan wuta ne masu kashe malamai ƴan wuta ne masu goyon baya a kashe malamai su taimakawa a kashe malamai ƴan wuta ne da nassin alqur'ani kamar yadda Allah ya ce fa bashirun bi azabin alim ayi musu bishara da azaba mai radari azabar ne azabar wuta kuma aikin su batacce ne a duniya aikin su kuma batacce ne a lahira wajibi ne musulmi mu san da wannan da waɗanda ake ɗaukar su kwangila a sa su yanzu a ƙasar nan akwai haya kiras haya kiras su ne waɗanda kai ba su aiki sai kashe mutane kawai duk wanda yake so a kashe masa wani to su zai je kira ya biya su sai ki da Allah a kashe min wani shi kawai bai da aiki kawai kashe mutane yake ko biyan su ake yi kuma ni da kai talaka ba mu san su ba saboda ba da alaka da su suwa suka san su manya ne suka san su wanda yake da wata matsala da wani shi babba ne ko shi ba sarake ne ko shi dan siyasa ne ko shi mai kuɗi ne ko shi mai mulki ne shi ne zai nemi waɗannan don su je su mai aiki saboda wani ya zo ya tsaya masa ni da kai talakawa ne ruwanmu ba abin da ya shafi ba mu san su ba mu san hanyar da za mu same su ba amma wallahi a kasan na akwai su in wannan maganar a kafafun watsa labarai ake faɗan su arha kyauta ba ya bakin malamai ba haka za a zo a faɗa ce ai akwai haya kila su aka tura suka kashewa ne akwai haya kila haya kila wai haya kila ba ya san su masu turawa su kashe su suka san su yanzu ko malam Jafar din Allah masa rahama da aka kashe shi kaga ai kwangila ce kwangila ce shiryayyar kwangila ce tunda a shirye suka zo a kinga suka zo da makaman su suka zo ƙwararrun mutane sosai wanda daman abin da suka iya kenan su wanda za su yi kisan fa su ba su da kes da malam Jafar wanda za su yi mubasharan kisa din ba su da kes da Sheikh Jafar amma waɗanda suka turo su da suke da kes da shi su kai aikin su su kashe din a basu zai iya yawa yau din nan suna kashe shi daman kafin su kashe shi ma riga musu biza duk sirrin kasar nan ba abin da zai iya yawa ba kafin su kashe shi an riga an musu biza an riga an yi targetin ranar juma'a a wannan rana za su je su yi wannan watakila suna da bukin ɗinsu na jirgi ma za su fita karfe tara ko karfe goma kawai su fita su buga su bar kasar sun ci kuɗin kai ta nema kai ta nema ba za su same su ba zai iya yiwa wata ila ba 'yan garin bane zai iya yiwa 'yan garin zai iya yiwa 'yan wata kasar ce aka ɗauko kawai an riga an karanta musu gurin sun zo sun yi shigar gultu sun shiga cikin mutane sun zo gurin karatu sun ga masallacin sun ga malam ɗin sun ga inda yake shiga sun zo da asuba kafin ya zo sun ga lokacin da yake fitowa sun ga inda yake buɗe kofar sa sun ga inda yake tada igama sun ga inda yake kaza suna nan ba ba sa nan ba kuma hakan suka yi saboda bindigogin su da makamansu da shirin su kuma da irin su nan kaya da sani kaya bakaken kaya suka shigo abin su kuma ba yawa mutum biyu kar ma su zo da yawa tsotsai ya sa kama wani ta fallasa wancan ya tsaya a nan wannan ya tsaya a nan ya kabbar sallah wannan ya shigo ya same shi sai da ya yi ruku'i ya yi sujjada kowa ya yi sujjada ba wanda zai gan shi a nan masallaci idan mun yi sujjada gaba daya to yi wani yana tsaye a nan ba za ka gan shi ba sai dai in akwai wani mai ba da tsaro a masallacin kaga ya inci hazin fursa kuma ya shigo ta gurin da ba za a gan shi ba ko ba ce ta liman in liman ya riga shigo ba wani da ta ci shigowa ta wurin kuma ko ba rufe kofar ake ba abu da ake kawai sai shigo a nitsai ba wani ɓata lokaci malam yana sallah ya mai harbi shida saboda tsabar yana da aminci ba wai dai ba ba harbi shida wallahi tallahi harbi shida wasu a nan kwaikon sa wasu a nan gadon baya mu muka yi masa wanka ga shi nan zahiri har aka sa shi a cikin likafani wallahi jini bai daina zuba a jikin malam ba Allah ya masa rahama harbi shida wani ma harbin da an harbe shi sai da ya fita ma ya daki jikin mumbari wannan katakon na mumbari ya yi lata shi kayya kayya ya za a ya za a wasu sun tashi za su yi hayaniya kuma suka bude wuta a wajen aka harbe wani yaro aka je a bakin hanya suna gudu suna harbi kuma suka sha suka tsira kuma gwamnati ba ta kama kowa ba yanzu ga nan abubakari ne Allah masa rahama yan fashi ne suka tsare su Allahu alam ba ma kashe shi suka yi ba tsoratar da shi suka yi sanadiyya suka yi na mutuwar shi kaji ko ba san suwaye ba amma da yake manyan suna so a gano suwaye sai aka ya kai kan mai uwa da wabi wannan wani na gaya ce wallahi wata kasuwar ƙauye ma aka je ranar kasuwa aka ta ɗiba mutane kawai an ce an kakkama waɗanda aka kama Allahu alam su ne ba su bane Allahu alam tunda abu ne da baka da wanda za su ko ma dai ƙarya aka yi dai kaga dai akwai ne effort ko akwai wani kokari to mu yanzu nan da aka shi malam Jafar gwamnati suwa suwa ta samu a ce a zo a yi raraka an samu rubuta rahoto ya fi ɗari suwa kuke tuhuma duk waɗanda ake tuhuma duk an rubuta amma su a sama babu da hasu ma da malamai suka je Abuja bibiyar kadin wurin shugaban 'yan sanda na Najeriya gaba daya fitowa yana dariya yake ce musu kowa ya zuba kwa kula ba wallahi tallahi har yanzu ba ku hakura ba ka je har yanzu ba ku hakura ba aka zo aka ɗauko musu fayil din aka duba suka ce ga fayil din ba abin da aka yi ba a yi komai ba yana na kawai ajiye saboda sun san waye ya kisan sun san waye ƙarya suke ce sun waye wataƙila wani babban dutse ne wanda ba zai hauru ba da gaggawa ko kuma idan aka haura shi za a haura mutane da yawa ko kuma sun suka shirya aka kashe musu shi saboda suna ganin zai zama musu barazana tunda malam ya kai lokacin da duk abin da yace ayi za a yi a kasan nan wannan kuma bi ikhlasihi wa istiqamatihi ala dinillah saboda ikhlasin sa da tsayuwar sa akan addinin Allah ka ji wata ƙasa cikin ƙasashen waje ta ta kausa harshe ta ce ba ta yadda ba sai an binciko sai an gano wanda ya kashe wannan bawan Allah bai je ga shi ba dan siyasa ba shi ba neman aure a shi da wani ba shi ba kasuwanci yake da wani ba shi ba wani ya kashe ba bai sa aka kashe wasu ba bai daki wani ba bai zagi wani ba sai dai gaskiya din nan da yake faɗa akwai manyan da har yau wasu wasu ke mana taziya ba har yau manya ne a ƙasar nan taziya taziya a ce a ce Allah ya ba ku hakuri ko su shiga gidan rediyo su ce jama'ar musulmi na Kano har ma da na Najeriya gaba daya ni a matsayina na wani shugaba na garin nan ko na ƙasar nan ko na kaza ko na shiya ta kaza ina yi muku ta'aziyya dangane da kashe mana dan uwa bawan Allah malami Sheikh Jafar da aka yi Allah ji kansa Allah ya masa rama ya fito a rediyo yayi kamar yadda aka yi in an yi a gobara an yi gobara a kantin kwali suna fitowa su faɗa ko idan an yi gobara a kurmi suna zuwa su faɗa in dukiya ta ƙone to amma su fito su ta'aziyya wa bawan Allah nan wa mu al'umma musulmi da aka yi mana hasara ba su ba yaya kuke so mu fahimce ku ka gaya min ya kai ya kai jagora ya kai wanda kake ganin babba ne yaya kake so mu gane ka wani uzuri za ka iya bamu anan mu fahimce ka don Allah idan ta'aziyya ma ba za ka iya buɗe bakin ka fito kai ba ba su tako kama suka zo gidan malam ba suka yi ko suka je garin su malam ba suka yi ko suka samu abokanan malam cikin malamai suka yi ko suka samu almajirai kai su rubuta a takarda ma su aiko cewa suna taziya har yau ba su yi ba kuma an san su an san su waye kuma shirin kake ji kamar an shuka dusa kaga wannan shine ainihin zul ainihin kenan na zalunci muna fata muna tawassuli da wannan karatu da muke yi mu almajiran malam jafar ne shi koya mana wannan karatu ba yanda za a yi mun shiru akan kashe malam Jafar in mun yi shiru akan kashe malam Jafar mun hayyaci malam Jafar kuma ba mu zamanto almajiran malam Jafar ɗan halak malak ba wallahi ka dole ne mu difayi akan jinin malam Jafar kuma dole ne mu kausasa harshe akan nemo jinin malam Jafar kuma dole ne mu yawaita gaya muku maganganu su ta shiga kunnuwanku akan malam Jafar ba don komai ba saboda matsayin malam ja'far din da suna cewa an dame mu an ta ta abun nan kaza kaza kaza ai wai kaza kaza wai wai kaza kaza dan Allah abun nan har kunuki ma ana yi an zo ana ta har wai muna yin kunuki ana ji muna yin kunuki a nan garin daya sai da aka je aka dauki wasu malamai suka shiga gidan talabishin gidan rediyo suna suna suna ta kawo hadisai na ƙarya suna ta tawili suna goyon bayan wasu azzalumai sun hana wannan alkulunci to idan ba ku kuka yi ba me na damuwa ko ba ka bane idan ba ku kuka yi kisan ba me na daukan nan wasu malamai ku sa wai su ce wai a daina ko su ta tuka alkulunci wani ma cewa yayi ma ai duk wanda kunutin ma sai ta dawo kansa wani kuma zuwa yake ce abu da jama'a kunutin nan an yawaita ta ba za ta zo kuma ta fara rarumar waɗanda babu abin nan ba kabilin girman Allah ba ba sa so da an ce jama'a a daga hannu ai addu'a wa kashe malam Jafar kai sai kaga zukata suna ta karewa sun fito su ji an yi shiru wallahi ba ku da kwanciyar hankali a rayuwar ku gaba daya kun daina sa siga a bakin ku ji ɗanɗanon haƙi wallahi kun daina sa gishiri ku ji daɗin gishiri kun daina kuma kwanciya da matan ku ji daɗi kuma kun daina yin mulki ku ji daɗin mulki sai dai ai ta ganin ku haka ido kuna yi amma wallahi ba ku jin daɗi kuma iya tonan asiri sai rana tashi alkiyama insha Allah malam ji ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم na'am ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yanzu baka ga waɗanda Allah ya ba su wani rabo daga cikin littafi ba ana nufin yahudawa kenan yad'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga littafin Allah an kira su zuwa ga alqur'ani amma fa'aradu an suka kai ta kai wasu malaman suka ce yad'auna ila kitabillah ay yad'auna ila at-taura ana kiran su zuwa ga tau- at-taura amma suka kau da kai kamar yadda imamu tabari ya faɗa cikin tafsirinsa kuma wurin jihar ibn jarir tabari li yahkuma bainahum dan ya zamanto shi ne littafi da zai hukunci tsakaninsu thumma yatawalla fariqun minhum wa hum muridun amma daga baya sai ka ga wani bangare daga cikin su yana juya baya suna masu kau da kai suna masu kau da kai saboda me
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
ذلك بأنهم وانا يا فارون يسوي رسول قالوا سنتي لن تمسنا النار إلا أياما معدودات mu wuta ba za ta taɓe mu ba in ji Yahudawa kamar yadda bayani ya gabata a cikin tafsirin sun bakara cewa suka yi ai su wuta ma ba ta taɓa su kwata kwata su ba ƴan wuta bane ba in ma ta taɓa su illa ma illa ayyaman maduda sai su kwanaki gidan daga su su ne iya ƴan kwanakin nan da suka yi na bautan dan maraki wa garrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abin da suka kasance suna yi na ƙarya na ƙirƙirar ƙarya shine ya ruɗe su abin da suke ƙirƙira a cikin addinin su shine ya ruɗe su yasa suke faɗin wannan magana al-iftira'u a larabci shine ikhtilaqu al-kalim ƙirƙirar ƙarya saboda suna cewa su nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu aka yi wuce cewa mu ƴaƴan Allah ne ka ji ba kai wa ahibba'uhu kunu ne masoya Allah kuma Allah ya yi musu alkawari cewa Allah tabaraka wa ta'ala wai da zai shigar da ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaƙo ba ko jikokin annabi yaƙo kamar da ibn jarir ya fito shi a cikin tafsirinsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani gida mai suna baitul madaris a baitul midras kai sai tarar da yahudawa ya kira su zuwa ga Allah bisa ga ɗabi'ar manzon Allah in ya tarar da yahudu ko nasara sai ya musu da'awa ya ce ku miƙa wuya ku zama musulmi ba abin da ya dame shi addininsa kawai yake tallatawa ba irin mu bane in mutum zai tafiya zai je ƙasar rana sai ya ɗauki kurin ya rataya na'am na'am akwai masu yin haka zai je neman kuɗi zai je kasuwanci saboda yana alaka da arna ko yana sayar musu dabbobi ko yana sayan kaya a wurinsu ko yana sayan safaya fat a wurinsu ko yana wata sana'a ko yana shiga ƙasarsu sai dauki kuro sai rataya suna ganin sa sun ga dan uwansa ne dan uwansu ne akwai masu yin wannan ya saka gajeren wandonsa sai ya aski duk ran da zai tafi sai ya je ya shirya zai tafi sai irin askin sai ya tafi saboda neman taro da kwabo Allah kiyaye to annabi da'awa yake shi ce ake ku baro addinin na ku ku dawo musulunci sai Nu'aym ibn Amr da Al-Harith ibn Zaid sai suka ce da shi al'ayi dinin anta ya Muhammad kai a wani addini kake ya Muhammadu annabi yace ala millati Ibrahim ni na kan hanyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suka ce tab ay inna Ibrahim kana yahudiyyan ai annabi ibrahim ba yahudi ne kenan kai ma kai ba yahudi ne kawai ka zama ba yahudi manzo Allah ya ce sam annabi ibrahim ba ba yahudi bane in kun kun ce a'a fa halummu ila ilayya taura ku kawo mun at-taura fa hiya bainana wa bainakum ku kawo at-taurar ita za mu muku shari'a da ita tsakanina da ni da ku a buɗe at-taura a gani sai suka ƙi su yadda to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ainihin wato wannan aya kuma Allah ya mayar muka martani ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahima ba mushriki bane ba to sai Allah ya ce me فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يا يا حالن su zai kasance kuma yaya za su yi yayin da muka hada su a ranar da babu kokonto a cikinta ita ce ranar tashi alkiyama wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kuma kowace rai aka cika mata aka kawo mata aka cika mata abinda ta aikata ai jaza'a ma kasabat min khairin aw shar sakamakon abinda ta aikata na sharri ko kuma na alkhairi wa hum la yuzlamun kuma ba za a zalunce su ba ka tuna yaya halin su yanzu mutum da yake da aqida irin wannan to ya zai kasance ran tashi alkiyama sai ya ce me
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء na'am وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير na'am إنك على كل شيء قدير abin da muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa insha Allah. Ah, bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah na farko shine muna tunatar da yan uwa ah, da suke zuwa karatu wannan masallaci musamman masu zama a nan gaba ku rinka ba da haɗin kai ga ga ga ga yan agaji da suke cewa ku yi tsari wajen zama a masallacin zai taimaka mana dukanmu da ku kuma da mu karatun da muke dan mu samu tarbiyya ne tsari ina ganin dukkan ku nan gaba ɗaya balagago ne ba sai an kawo itace an sa nan ba ba bukata kawai in an idar da sallah kowa ya sani bai kamata ya zauna a nan ɗin ba Ah, na farko dai for security purpose ma don tsaro ma bai kamata ma a zo a cin shi a gaban malami a haka ba ba wai wani abu ake ji ba amma dai saboda lalacewar zamani wani zai iya zama makiyi ne ba mutumin kirki ba ne zo da mummuna abu ya zo ya tsaya a nan gurin malamin da kake gadara da yana karantar da kai sai wani wani ya yi shahadar barna ya dauki wani mummunan makami ya illata shi ka rasa shi duk abin da ma za ku yi masa ku yi masa shi dai ya samu ya rasa wannan ya rasar da wannan da shi sa ake son ku dan bada wurin sannan kuma da za ku ga hoton kaset din bidiyo din da shi CD plate din da ake dauka lokacin da kuke zaune a nan din bai da kyan gani saboda duk keyar ku ake dauka duk wanda ya zauna a nan sai a ta daukan keyar sa wani bai kun ba wani bai taje kansa ba wani gashi ne wani an- yana gyangyaɗi haka kaga ba daɗi amma yanzu da kuka zauna daidai din nan to duk inda aka zo ana dauka to sai yi kyau sai a ga cewa muna da tsari ba wai a- a a ɗauka a je wani guri a ga cewa ƴan ƙauye ne ba da haka ni na ba ku shawara a, yana da kyau a samu dattawa a cikin koɗin da suka san ya kamata a, ba sai an ta cewa tashi tashi tashi ba ku yi haƙuri ku ba da haɗin kai dukan ku nan gaba ɗayan ku 'yan hizba ne kuma masu uniform ne kuma masu iya ɗauka ne ku yi wannan aikin kuma su wannan suke aikin nan ba albashi ba ake biyan su ba irin ku ne suka ba da wa kansu suka ba wa kansu Allah suka ce bari wa addinin Allah aiki ba wani bambanci bane da ku da su kuma ya kamata a ce kun taimaka ina fatan za a samu canji da Allah daga nan wani sati kuma duk wanda ya taurin kai baya yi to sai ku nuna mana shi sai mu san yadda za mu yi da shi an gani ana yin sallah kanka koma gefe amma bai kamata a ta kawo wannan katako kun samu ya tsara kudin katako saboda ku kuma ba ku ba da taimakon katakon ba kuma insha Allah ina sanar da hukumar wannan masallacin daga yau ba zan sake zuwa karatun masallacin nan ba sai kun gyara sikan masallacin nan in Allah ya so yadda wani sati in kun gyara in an gaya min an gyara to za mu yi karatu kun gani in zo ina karatun nan ina ta daga murya ya kamata a ce an yi ta da wadataccen sauti a hankali a nitsa baran gaji da wuri ba sannan ana yi wasu yawanci ba sa ji an kawo kuka an kawo kuka tunda ba za a iya gyarawa ba sai mu bari in an gama gyarawa sai mu dawo karatun shine wannan sakon ku isar malam liman kaji insha Allah bi idnillah wani sati ba nan ba sai kun mun waya kun ga mun kun gyara wannan speaker da tana masallaci cire ta kai za a je a gyara ta ko wani ya je ya sayo ya kawo in kun gyara fa ne ma in ba ku gyara ba kuma shikenan ni na yi iya kokari na na ba da lokaci zan zo ne karatun ai wannan ciyar da malami baya ne da karya masa karfin gwiwa sati nawa muke magana a gyara wannan abu za ku yi tunawa ya kai sati uku da haka kawai shine sakon na gaji da tambayi takardu da ake ta aiko mun anan na gaji na gaji da karanta su sai ku hakuri in kuma akwai da zai je nemo speaker nan ya kawo a sa mai kyau ka nema in babu za mu iya gyara in nan masallacin ba za su iya haduwa su gyara speaker nan guda ɗaya ta cikin masallaci ba ko waccar ko wannan ba to sai mu jira sai ranar da Allah ya ɗauki madaukin sarki ya hore muka samu sai mu gyara insha Allah wannan shine sakon da zan isa muku da Allah malam a mana nasiha a mu masu halartar wannan karatu da mu dinga zuwa da mu rinka yi wa juna adalci za ka ga mutum zai zo da wuri sai ya zo ya kakare ya kame wuri ya hana 'yan uwansa zama ko ya sa alkur'ani ya kama wuri da shi ko ya sa cajin waya ya yi waye ya yi waye da sauransu wannan yana nasiha ne dangane da wata ɗabi'a da 'yan uwa suke yi na kakkame wuri su hana yan uwansu zama wannan kam dama na gaya muku kama wuri a masallaci ka hana dan uwanka zama bid'a ne ba addini bane kuma bai dace ba an littafi guda an yi rubutu akan wannan da haka ya kamata a kiyaye a gyara da Allah malam ina neman a taimaka min da addu'a a bisa wani mawayacin hali da nake ciki yan uwa su taimaka min addu'a muna fatan Allah ya yi maka Allah ya biya ka bukatar ka ya baka abin da kake so mu ma muna tawassuli Allah ya bamu abin da muke nema a gurin Allah marasa lafiya cikin mu ubangiji Allah ba su lafiya da Allah malam menene ma'anar kamun kai wai ai mutum yana ciwon kai wai a kama masa kai to abin da dai na sani shine in mutum bai da lafiya ya halatta ai masa addu'a ai masa ruqiya Bahaushe yana cewa a kama kai ne in an kama din ya kamata ya addu'a ne kama a kama a karanta maka fatiha wannan rukiya ce ko a karanta maka qur'ani ko a yi maka addu'a wannan ya halatta amma a kama a yi maka wani surkulle bai halatta ba ko a daura ma wata igiya da laya bai halatta ba da Allah malam shin wajibi ne kan tada ikama a cikin sallah ta farilla ko yaya abin yake to kai yanzu kake a baka fatawa ba wajibi bane ka daina tada ikamar kenan ko yaya alayi hal tada ikama a a wato sunna ce mai karfi a cikin sallah barinta baya lalace sallah da a ce mutum zai zo bai tada ikama ba bara a ce ya bar rukuni a cikin sallah ba idan mutum bai yi ba sallarsa ba ta ɓace ba amma ya bar abu mai falala kwarai kwarai da gaske kuma har mata ma za su tada ikama har mata ma za su tada ikama har mata ma za su tada ikama amma in kai wata sallar baka yi ikama ba bara a ce kamar mai sallar ba ba ce ba da Allah malam to kamar yadda Allah ya tanadar wa maza yan mata a cikin gidan aljanna to su kuma matan su ma za su samu mazaje ina jin nan wata gwauruwa ce ko tururuwa ce wata kila ta aiko takardar nan insha Allah Allah zai san yadda zai da kira tashi alkiyama zai sama miki wanda ya dace da ke na'am ina ai na ba da ansa za a tanadar mata wasu malamai sun ce Allah zai halicci wasu halitta ya hada maganganu ne na malamai da yawa a kai ni kuma na fi karkata a kan ra'ayin da yake cewa Allah zai tanadar musu waɗanda suka dace da su saboda mace ba za ta ji daɗi ban ta zauna haka babu miji a gidan aljanna kamar yadda namiji ma ba zai ji daɗi ba ba akwai samari da suke mutuwa ba mata ba akwai kuma mata da suke mutuwa ba samari ko to ai Allah zai san yadda zai yi da su wannan yake da Allah malam ni tambaya ta anan wai da gaske ne bai halatta ba a yi karatun alkur'ani lokacin ana ruwan sama wai idan ana ruwan sama wai sai dai a yi shiru to ni kan zai ban taba karanta wannan hadisin ba idan ana ruwan sama ba za a yi karatu ba wallahi alam ni ban sani ba da haka ina kan asali ya halatta kuma ni ma na dora ka akan asali ya halatta sai mun samu nassin da yake bai halatta ba ni din ban san nassin ba shi sa na baka fatawa akan halacci na'am jama'ar musulmi suna me eh na'am na'am na'am yawa za a hau muke da na ji da aka yi to Allah ta to na gode Allah saka da alkhairi ni ma mun na wa'azin ni abin da nake cewa shine da Allah zan muku tambaya za a iya gyara speaker nan to nisa ba a gyarawa uban ansa ina zuwa to ina zuwa kafin zo kaka za a iya gyara ko to yanzu nan masallacin ku ina jin kuna jira ne watakila sai limamin masallaci ya gyara mu ko haka ne mana kuna jiran ko liman ya gyara ko yan kwamitin masallaci su gyara ko wani ya zo ya gyara ko wannan masallacin na ce namu ne mu ne muke cikin sa muke amfanuwa da shi duk wanda gani anan zuwa ke ke taimakawa na Allah ne gaba daya to abinda za mu iya yin sa mun ki mu yi shi wannan dan Allah uzuri akwai uzuri a ciki inda ba za mu iya yi bane to da wani abu inda ba za mu iya yi ne bane to da wani abu wallahi kusan kullum da ma na ikirma shi ke tashi tambayoyin wani lokacin ma baya miƙo min ma dan saboda kan nayi magana ma tambayoyin sun yawa mutane ba sa ya kamata su ji sauti zangadau ko ba ka bane mutum ya ji sauti mai kyau wani wani a ka'ida karatu baya iya zama a waje ko da yana ji a wajen ya fi son ya zauna yana ganin malamin sai ya fi jin daɗin karatun to amma sai ka zo ka rinka jin abun ba daɗi ba daɗi ba yayyuwa ba yayyuwa to ni abin da yasa na faɗa haka din dan a gyara ne kuma ina fatan za a gyara din insha Allah tabaraka wa ta'ala fata na za a ne za a gyara kuma wanda yake da hali zai iya taimakawa ga sunan su a yanzu wannan bai kamata ma a ce wannan karamar aka babba ya kamata a sa doguwan nan akwai doguwa a dire ta anan a sa wata ko an jin nan gaba daya sa su yanda ko numfashi aka yi zaka ji shi ran gadau sai za saboda ba a ji ne kuke ji ana ta kure su sai ka ji yana ta kara saboda ba ku ji kai ma kuma dan idan ka zo kai karatun saboda in ba a ji sai ka ta daga murya kana da karfi amma idan ana ji ba a hankali a hankali za ka yi wannan shine kai magana ba wani dogon turanci kawai a gyara malam mutum ne ya tafiya da ta kai kasaru kuma amma a tafiyar da ya ta kai kasaru din sai bai yi sallolin kasarun ba sai ya dawo gida to wai zai iya yin kasarun idan ya bar su bai yi su ba kamar ramuwa zai yi kenan mai alari ai ya faɗa ya ce fa in kanat safariyatan qadaha safariya wa in kanat hadariyatan qadaha hadariya idan sallar ta kubuce ma a kasar ta kubuce maka ka je kaduna ka je zaria ko ka je abuja a zahar la'asar ta kubuce ma sai ka dawo kano za ka yi magariba da isha'i ba kai azahar da la'asar ba in ka zo ramawa bibbiyu za ka rama tunda azahar din da la'asar ta yi maka a abuja ne sai ka rama a matsayin ne a matsayin kasar ba wai sai ka cika sallah din ba da Allah mala ai bayani akan kasaru a takaice abin da ake nufi da kasar in kai tafiyar da ta kai ai mata kasaru din tafiyar da a al'ada akan iya cewa da ita kai tafiya to sai ka rage sallah sai ka mai da raka'a hudu biyu shine kawai dan a sauƙaƙa maka shi yasa daidai da nafilfili ma aka samu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama baya yin nafilfili da na bayan salloli din nan inda yayi tafiya saboda yana kasaru sai dai an samu yana sallar dare annabi yana yin sallah da dare abdullahi dan umar yake cewa idan har zan yi nafila ina yin kasar kuma in nafila to zan cika sallata haka dan umar yake malam an ce wai daga hannu a lokacin da ake yin addu'a ba shi da ingantaccen hadisi to malam idan mutum yana da buƙatar wani abu a gurin Allah to ce alama zai nuna lokacin yin addu'a ba ɗaga hannu aka ce ba shafa hannu idan za ka yi addu'a ka ɗaga hannu akwai hadisai tabbatattu ingantattu mana amma ka ɗaga ka ce alfatiha ka shafa kamar yadda wasu ke a shafa har a shafa a kirji a ina wannan hadisin da ya zo ya ce a shafa ɗin hadisi ne da'ifi kamar da hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa kuma ya ce hadisin bare tashi ba da haka shafawa ne babu ingantaccen hadisi a kai amma ɗagawa ya halatta annabi yana ɗagawa sosai har ya kai matuƙa sallallahu alaihi wasallama musamman in ya zo roƙon ruwa malam da Allah menene hukuncin sallatar mutumin da yake harkar daudu har ya mutu shi dan daudu ba musulmi ba ne musulmi ne ai ya halatta a sallace shi ya halatta a sallace shi ai dan daudu kala kala ne akwai dan daudu wanda haka Allah ya yi shi maganarsa ta mata ne haka Allah ya yi shi ba abun zargi bane wannan tunda haka Allah ya yi shi akwai dan daudu wanda yake yake biye da kansa da gangan din kamar mata da rinka daura zan yana sa dan kunne yana gantsara irin ta mata wannan shine abin zargi shine hadisai suka zo akan sa da yawa daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da ka ya halatta a sallace shi a wannan tambayar daga bangaren mata ne malam assalamu alaikum ina neman haske dangane da wata matsala da take wato a addabar yan uwanmu mata malam ni dai ahlus sunna ce gaba da baya iyaye na da yan uwana to malam kuma yanzu aure na ya mutu kusan shekara hudu malam matsalar tawa ita ce kullum na samu mijin aure to da an zo an fara magana sai wata matsala sai ta taso ta rashin lafiya mai ban tsoro sai ta faru a kaina kamar misalin zub da jini babu gaira babu dalili ko kuma ciwon nono mai firgitarwa to malam da na fara sai zancen aure sai ya lalace ma'ana da an fara magana aure waɗannan larurori su same ni Allah gafarta malam an yi haka ya kai sau hudu sai hankalin iyaye na sai ya tashi aka shiga addu'o'i kuma daman kullum a cikin su addu'o'in muke malam daga baya ka san mata da rauni sai aka ba wa mahaifiyata shawara akan a kai ni gurin masu rukiya to malam kashin farko sai aka ce aljani ne yake son ya aure ni shi ne yake hadda samun waɗannan abubuwa to malam a ranar da malamin ya bada wani magani da turare na yi amfani da shi to duk fa 'yan gidanmu fa ba wanda ya rutsa da bacci fa amma ni kuma malam sai nake ganin kamar mahaifiyata sanadiyar ciwo na tana so ta bar aqidarta mai kyau wadda mahaifinmu ya rasu ya bar mu akanta tunda yanzu har an fara janta wasu ƙauyuka neman magani kuma har an fara cewa da ita sanmu ne kuma yanzu har ta ma yarda din don Allah malam shine nake so ka taimaka min da abin yi ko addu'a ko wani magani wanda sunna ta yarda da shi domin ba na son aƙida ta da ta mahaifina ko aƙidar da mahaifina ya bar mu akan ta ta lalace akan wata larura ta wannan matsala don Allah malam a taimaka musulmi ma su taimaka mun da addu'a dangane da wannan matsala muke ciki haza wassalam wannan shine abin da yar uwa ta rubuto muna miki addu'a Allah madaukin sarki ya warkar da ke ya baki lafiya Allah kuma ya yaye miki insha Allah ta'ala ni dai a iya bangare na zan nemo addu'o'in da naga sun kamata wani sati zan ba wa aladanin masallaci ko yan kwamitin masallaci sai su je masallacin mata sai su neme ki sai su baki da yan shawarwarin yadda zaki insha Allah a rubuce malam kirma sai ya tunatar da ni Allah malam ina so a gaya makarantar da zan shiga don gana ilimin addini malam ga makarantu da yawa a gari kare duk makaranta ta sunna da ake karanta hadisi qur'ani qur'ani hadisi ka rinka zuwa masallatai da ake darussa na addini ka sai littattafan duk abin da malami ya faɗa na ilimi ka rinka taliki kana rubutawa za ka samu ilimi insha Allah ta'ala ita wannan taka ce ba ta wuce mana da Allah ta ni da addu'a ina da wata matsala ta ciwon ido muna maka addu'a Allah baka lafiya ko muna miki addu'a Allah ya baki lafiya da Allah malam ka taimaka mana da kira'arka ka to to na ji yana ba insha Allah a yi addu'a Allah samu samu lokaci sai malam game da um, yaye da ake yi wa yara yaye yaye yaro da ake idan za a daina wato ba wa yaro nono yadda muka taso muka ga ana yi shine a bawa malami ya yi masa rubutu ana gobe za a yi masa yayan to a sunnace akwai abin da ake yi musu ne a bisa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi sallama in za a yayan yaro tsakani da Allah wannan rubutu da ake zuwa ake yi ba wani abu ne da annabi ya ce a yi ba al'ada ce kawai da gargajiya amma ba laifi a iya sa malami ya masa addu'a a samu ruwa a sa malami ya masa addu'a a rinka bashi wannan ba laifi bane ko mutum yana lafiya a kalau ko bai da lafiya zai iya rukuya to wannan yana da amfani amma a yi